الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ɗan'uwa barkamu da dawowa wato daga hutu da muka je na wannan daura da muke gabatarwa kuma wannan cikin yini na biyu muke kenan karatunmu darasi na hudu kenan kowane yini muna yin darasi biyu da yarda Allah subhanahu wa ta'ala darasin da za mu ɗauka a gurguje shi ne idgamin haruffa biyu wanda ba mimun ba ne ba nunun ba ne domin nunun biyu idan suka haɗu hukuncinsu idgham bi gunna su kuma mimun biyu in sun haɗu sunansa idgham mutamathilai to shi idgham mutamathilai in ba mimun bane kuma nunun in ta shiga cikin nunun idgham ne duk da yake ba su kira shi idgham mutamathilai to in ba mimun bane ba nunun bane babu gunna babu gunna kamar yanzu ba'un da ba'u faƙul na turib bi a sakal hajar to nan idgamu mutamatil ne da a yi amma kuma ba a yin ƙalƙala tare da cewa ba'un ana mata kalkala idribe idribe to in ba'un ni ba ta idribe bi asaka tana ce idrib bi asaka an gari ko bismillahir rahmanir وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر بأتى فقلنا اضرب نضرب بعصاك إدغام متماثلين وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به فهم قد وقد دخلوا بأتي قد دخلوا sai idghamul mutaqaribain shi mutaqaribain ba mutamathilin bane harufa waɗanda suke makusanta juna ta fuskar mafita kamar ya bunayyar kan ma'ana a cikin suratu hud ba a cewa ya bunayyar kabe ma'ana idan kana karantawa da wasu kira'at hafs an asim ba ka cewa ya bunayyar kabe ya bunayyar kan ma'ana domin ba'un tana fita daga shafataini mimun tana fita daga shafataini fahuma متقاربان كما كما
بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معه
sai kuma alam nakhluqukum min ma'in mahin ba ta alam nakhluqukum nakhluqo a a sai kamar da shi itqam alam nakhluqukum min ma'in mahin a cikin surat al-mursalat sai idgham almutajanisain ana nufin waɗanda jinsinsu ya kasance wuri ɗaya jinsinsu ya zamanto ɗaya misali la'in basatta ilayya yadaka litaqtulani la'in basatta tunan ba a ca ba sautota sai dai a bar ta'un ta cika a yi mata sukuninta cikakke sai a faɗi ta'un la'in ba sauta ba sauta ba sauta wa ƙalar ta'ifatun min ahalar kitab ƙalar ta'ifatun ba a cewa ƙalar ta'ifatun wa ƙalar ta'ifatun أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون
to wannan misali ne ni bayar saboda a wata rana tana yin kaji idghamu mutamathilaini da mutakharibaini da mutajanisaini to kenan idghamu mutamathilaini na mimun shi yake da gunna shi kununun ba a kiran shi idgham mutamathilai sai a maida shi cikin idgham na sauran haruffa kuma mutamathilai ne sai a saka su cikin juna babu gunna wannan kenan
hukunci na gaba wanda za mu ɗauka a yanzu nan tunda tana yiwa gurin mu kai ƙarshen wannan daura da za a gabatar babi mai bayanin hukumce-hukumce na almudud madda ja domin madda yana ɗauka shimfiɗa wa huwa alladhi madda al-ard wa ja'ala fiha rawasiya wa anharu wa min kulli thamarat sannan kuma madda saut ay mattahu ana ya ja sautin sa to ita madda yadda ake gwargwadon yanayin karatun da kake yi daidai yadda ake auna yadda ake sha idan kana karatu ne misali abin da suke kira maratib wato al-tartib malamai suka ce wannan bai dace ba a ce maratibut tartib domin duk qur'ani ana kiran shi tartili ake tanan da waɗansu sai su nuna tartili daban wani karatu daban sai da kace maratibul qira'a akwai at-tajwid wanda suke kira at-tahqiq wasu kuma suke kira shi at-tanghim amma malamai suke ce bai dace a kira shi at-tanghim ba domin at-tanghim yana da alaka da naghma sai at-tartib sai at-tadwir sai kuma al-hadr dukkan su nau'i ne na karatun alkur'ani ya danganta da irin gaugawar da kake yi gaugawar da kuma ba ta bata ma'ana to madda tana da alaka da irin yanayin karatun da kake yi lokacin da kake karatu da gaugawa ko kake sawa yar gaugawa madda ka ba za ta kai irin yadda kake tafiya a hankali ba yana da kyau mu fahimci wannan bambanci tsakanin mudud yanzu misali mutumin da yake karantawa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kaga madda shi ba ta zama tuwa ga wanda yake karanta misali alhamdulillahi rabbil alamin maddaɗi su ba ɗaya ba ne don mu gane wannan da kyau to shi malamai suna kasa shi gida biyu don a gane akwai maddul asli akwai alfar'i in an ce asli madda ta asali ta zati nan ba ana nufin ba waccan ba ta da asali a a asalin ja wannan tare da wannan harafin yake bai yiwuwa a yi nutuk da wannan harafin ba tare da madda ta shigo ba harufan madda guda uku ne wawun da alif da ya'u kuma cikin ilmin sarf da nahawu su ne huruful illa amma wajen malaman tajwidi huruf almad so su huruful mad almad asli za a ja shi harakatai haraka biyu ko ba haka ba misali ƙala inda alif take ƙala misalin ya ƙulu ya ƙulu misalin wawun kenan ƙila ƙila misalin ya'u shi yasa suka ce musu huruf al'illa wawun alif ya'u amma su malaman tajwidi saboda ba illa suke kallo ba saboda ilmin sarfa da nahau yana batun illar da ke cikin fi'ili su ko suna kallon malaman tajwidi yadda ake jan shi akwai malami da ya karantar da mu a kasar libya ana kiransa sheikh hussein abu jaziya ya ce abinda ya sa ake kiransu huruful illa saboda in mutum bai da lafiya sai ya ce wai ya ce shi yasa aka kira su huruful illa to ba sani ba dai wannan maganar to ba haka ba qala ba ka zakuwa ka ce qala ko ko ce yaqulu ko ka ce qila a wanga maddu tabi'i ba a da su kai haka qala kawai qala ne an gane ko wasu kuma za ka ga irin wannan madda in sun ka jashi sai sun gaji Allahi ma'ala in yana jin daɗin karatu mallan in ya ja madda wannan sai ka yi mamaki sai ka ji ya ce ya ƙulu ya ƙulu Allah ya kyauta ƙwala قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يقول يقول أهلكت مالا لبدا قيل وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا to waɗannan haruffa na madda maddu tabi'i an taɓa su zo cikin kalima ɗaya shi ne malamai sun ka ce kalima ta nuhiha duk da yake a rubuce kalima ɗaya ce amma dai a larabce kalima biyu ce domin nuhi kalima ce daban ha daban amma da yake haɗe suke sun ka ce kawai ka haɗa su nuhiha ba ba ka nan ba ne تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن muttaqin nuhiha kaga nu wawun hi ya'un ha alif to to wannan maddu tabi'i kenan shine mad wanda ba a jin shi fiye da biyu da ka ja shi fiye da biyu ka yi ɓarna to daga nan sai maddul far'i shi almaddul far'i abinda ke kawo shi wato hamza ko sukun idan an ka samu alif ko wawun mai sukuni ko ya'un mai sukuni to in suna da fataha ko kasra ko wato idan harafin da zo bayan su ba alhamza bane to suna da matsayin maddu din su tabi'i in kuma ba a yi sukuni ba aka tsaya suna nan matsayin maddu tabi'i to amma in dai wawun tana nan mai sukuni don ma ta gabace ta ko ya'un kasra ta gabace ta ya'un mai sukuni ko kuma alif dama shi alif sukuri yake dauka fatha take gabatarsa sai alhamza ta zo ko ko harafin da ya zo bayan su akai sukuni to yanzu nan ne maddul far'i zai shigo shi kuma maddul far'i madd ne guda goma sha uku guda goma sha uku ga sha uku nan ban ce lokaci zai ba mu dama gaba ɗaya mu ɗauke su ba amma za mu taɓa abin da muka taɓa saboda lokacinmu ya fara tafiya akwai karatu da za a yi kenan za mu je insha Allah ta'ala don yin wannan karatu na farko akwai maddu alwajib almuttasil an kira shi alwajib saboda wajibi ne a jashi arba harakat ba a ragewa akwai maddul ja'izul munfasil kuma shi almaddul wajibul muttasil cikin kalma guda yake shi kuma aljaizul munfasil cikin kalma biyu yake in ka gana ma ka ja shi biyu harakatai ne kenan ko ka ja shi hudu arba harakat in ka fara da biyu na harko to biyu biyu za ka tafi in ka fara da hudu to hudu hudu za ka fi a wannan karatun ba a cakudawa a hargitsa sai maddu na uku almaddul arid lissukun maddada dalilin yanta shine sukuni da ya zo lokacin da za a tsaya akwai maddul badal madda badal alhamza ce aka juya aka maida ta wani harafi so tunda an juya harafin sai ya zama to ana kiran shi maddul badal sai akwai maddul iwad iwad ani nun wato as-sakina ani tanwin iwad ake kiran shi sai kuma akwai maddul lazim al-musaqqal al-kalimiyyu madda wadda take lazimi cilas a yi ta al-musaqqal amma tana da nauyi al-kalimiyu wadda take cikin kalima sai al-maddu al-lazim al-mukhaffaf al-kalimiyu madda wadda a cilas amma sauka-sauka wadda ba ta da nauyi al-kalimiyu wadda take cikin kalima sai al-maddu al-lazim al-musaqqal al-harfi madda wadda take doli ta cilas mai nauyi wadda ke cikin harafi sai almaddu na tara kenan allazim almukhaffaf alharfi madda wadda a cilas sauka-sauka wadda take cikin harafi sai maddullin duk da yake yasa almaddullayin maddullin madda take wadda take mai taushi wannan duk istilaha ne don babu madda da ba ta da taushi sai madda ta sha ɗaya alhadi ashar maddu sila madda wadda take ta sila galibi tana zuwa wajen ha'ud damir ko kuma cikin ha'ud damir ake samunta sai madda ta sha biyu maddul faraq ko farq ya kamata a ce domin alfaraq da larabci an kai mara'un fatha tsoro take rufi ya an ka ce alfarqu akai mara'un sukuni bambantawa sai kuma maddut tamkin madda wadda ke baka dama ta tabbatar da kai ka samu ka ja domin inda baka bata baka dama ba da ba za ka iya ja ba to waɗannan su ne maddu guda goma sha uku da ake kira almaddu alfar'i to kun ga tunda waɗannan madda sun kai guda goma sha uku za mu ɗauki abinda lokaci ya bamu gobe idan Allah ya kai muna rai za a kai ƙarshen wannan daura za mu zo mu ƙarasa abin da ya muna saura wanda lokaci ya bamu dama gobe insha Allah za a kai ƙarshen wannan daura bi iznillahi ta'ala madda ta farko maddul wajib al-muttasil madda wadda take wajibi muttasil cikin kalima guda take wanda yake jin larabci ya san kalima guda ce ba a rarraba ba misali shine wato da alhamza da harafin madda ko wawun ko ya'un ko alif su haɗu a cikin kalima ɗaya ana jin shi gurgudun arba harakat kamar ja'a kaga kalima ta ja'a ja ga alif mai sukuni alhamza ta zo kaga nan ya zama maddul wajib almuttasil me yasa an kira shi muttasil saboda baka iya hada ja ta bada ma'ana a ta bada ma'ana da kalima biyu ce da sai ka iske wannan kalimar ta bada ma'ana wannan kalimar ta bada ma'ana amma ja'a sai an hada take bada ma'ana amma ka ce ja daban a daban ba zai baka ma'ana ba kamar kalima ta sha su'in nan su'in ya ba da misalin wawun ta zo tare da alhamza a cikin kalima guda su'in da sha'a da si'a wadanda dukkan maddun alwajib almuttasil misali ja'a waja'a rabbuka wal malaku saffan صفا سوء an gane ko su'in kalima ta su innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha su'in za a ja shi gurgudun arba harakat sai sha'a liman sha'a minkum an yastaqim sai si'a walamma ja'at rusuluna lutan ai hattara kuma cikin suratu hud walamma ja'at rusuluna luta cikin suratul ankabut walamma an ja'at rusuluna luta yawwa alarmomi masu har da alkur'ani sai ai hattara to wannan mad na alwajib almuttasil ko da alhamza da alif da alhamza su haɗe a kalima ɗaya kamar ja'a ko da wawun da alhamza su haɗe a kalima ɗaya su'in ko kuma da ya'un da alhamza su haɗe a kalima ɗaya kamar si'a yawwa madda na biyu wanda za mu ɗauka shi ne maddul ja'iz al-munfasil madda wanda yake ja'iz in an ka ce ja'iz ya halatta ka jashi biyu ya halatta ka jashi hudu sai an ka kira shi alja'iz almunfasil wanda yake kuma munfasil ma'ana ya rarraba cikin kalima biyu yake dalilin yin sa wawun ne ko alhamza ce ko alif ne bayan su wawun ta zo amma ba kalima guda ba ce shi yasa aka kira shi al-munfasil ana iya jan shi arba'u harakat kuma ana iya jan shi harakatai in kaga dama ka ja shi biyu in kaga dama ka ja shi hudu amma in ka fara da na farko kai biyu to duk sauran da za su biyo baya a wannan karatun biyu za ka ja su in ka fara da hudu kuma duk wadda suka zo bayan sa hudu za ka karanta su ga misali ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas in ka zo cikin rubutun alkur'ani ya ayyuhan nas za ka gama kalma guda ce amma a haƙiƙa kalima biyu ce domin ya harfin nida ne ayyuha kuma shine abin kira ɗin muna ganewa kana iya cewa ya ibrahim kamar yadda allah ce ya ibrahim a'rib an hada ya isa inni mutawaffi kaga ya harfun nida isa kuma suna annabi isa ne to ya ayyuha ya harfun nida ayyuha kuma alhamza ce ta zo sabanin can ya isa amma ya ibrahim nan alhamza ce kenan hukuncin yana misali ya ayyuhan nas
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
يا أيها الناس na mun ja shi nawa mun ja shi biyu to kuma misali
bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum
nawa muka ja shi ha mun ja shi hudu kaga in kace
ya ayyuhan nas
in kace ya ayyuhan nas
kaga to wannan shine ake kira al-maddu al-jaiz al-munfasil ina fata ana fahimta in kaga dama ka ja shi biyu in kaga dama ka ja shi hudu shi yasa wasu qurra sai kaga biyu suke karantawa wasu kuma kaga suna karantawa hudu to amma in ka fara da biyu zaka zarce ne da biyu in ka fara da hudu hudu zaka zarce da su misali na gaba ku anfusakum kaga ku wawunci an fusa kun alhamda ce idan kana karantawa ne da biyu biyu in ka zo biyu za ka karantawa misali
ya ayyuhal ladina amanu ku an fusakum wa ahlikum nara
ku an fusakum ko kuma ka ja shi hudu
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
ko a jashi biyu ko a jashi hudu ya danganta da duk inda an ka same shi kaga da mun ka ce ya ayyuha da mun ka jashi biyu ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum da muka ja ya hudu munfasil ne shi ma ku munfasil ne to ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum ba bambantawa da fatan mun fahimci wannan sai madda na gaba shine madda العارض للسكون شي اصل مد العارض للسكون مد العارض وند يجتو يبجرو للسكون saboda sukuni ma'ana da ba a yi sukuni ba aka tsaya da babu shi amma tun da an yi sukuni an tsaya to shi ko ya bijiru shi yasa da babu ba a in ba a tsaya ba babu maddul aridin lissukuni wanda shi sukuni lokacin da za a tsaya ake yin shi shi ko mad al'arid lissukun an gane ko asalin shi shine maddu tabi'i asalinsa al-maddu tabi'i a samu alif ko wawun mai sukuni gabanta domma ko alif gabanta fatha ko ya'un mai sukuni gabanta kasra to amma sai zama to ba alhamza bace ta zo baya kuma tsayawa za a yi to wannan shine ake kira maddul arid lisukun kina asalin maddul arid lisukun madd tabi'i ne madd tabi'i ne sai ya canza ya koma mi ya koma arid lisukun kamar kalima ta al-iqab iqab kaga alif bayan ta ba'un ta zo ba alhamza bace to in zaka wuce madd tabi'i ne in za ka tsaya madda arif lissuku kama khalidun khalidun in za ka wuce ko khalidi misali inna ya unni khalidun idan za ka tsaya madda arif lissuku in za ka wuce madda tabi'i haka shi ma misali khabir khabir in za ka wuce maddu tabi'i an gani ko in za ka tsaya ya kuma maddul arid lissukun to a nan shi maddu tabi'i mun ce ba a wuce jan shi sunawa biyu harakatai to amma maddul arid lissukun shi yana da hali guda uku hali na farko ana iya jan shi biyu kamar maddu tabi'i hali na biyu ana ejin shi hudu kaga madu tabiba da shi hudu hali na uku ana ejin shi shidda kamar madu lazim wanda za mu zo kan shi to yanzu misali iqab wallahu shadidul iqab biyu kenan khalidun wa hum fiha khalidun biyu kenan khabir an gane ko maddu tabi'i wallahu khabirun bima ta'malun khabirun an gane ko amma wala yunabbi'uka mithlu khabir mad arid lisukun ka jashi biyu can khabirun bima maddu al-asl to kuma kana iya jan wannan hudu wallahu shadidul iqab hudu kenan wa hum fiha khalidun hudu kenan sai kuma wala ينبئك مثل خبير hudu kenan sai kuma ana ejin shi shida-shida misali wallahu shadidul iqab wa hum fiha ولا ينبئك مثل خبير شدة kushasa wani in bai san ana jan wannan wanda su madda shidda ba in yaji malami na karantawa da wajen wanda ake karanta shidda shidda sai ce wani malami na na bata qur'ani in ka jiya ka bincika wani malami ne ya kware cikin ilmul qira'at malam ga wata qira'a na jita sai ya saurara ya jiya in akwai ta ya baka labari in babu ta kuma ya ce ma babu ta amma kai kai da baka san kira'o'in qur'ani ba ina kai ina cewa wannan malamin banna ce yake daga ina ka samu wannan kai kuma to saboda muna da saurin yin hukunci akan abin da bamu sani ba an gane ko wanga madda ana ejin shi biyu biyu amma in ka fara da biyu biyu biyu din zaka tafi in ka fara da hudu hudu hudu hudu din zaka tafi akan su sannan kuma in ka fara da shida shida shida shidan za ka tafi a kansu ba a canzawa sai aka kira shi mad al'arif lissuku ka gani cikin fatiha sai ka gan shi alhamdulillahi rabbil alamin biyu alhamdulillahi rabbil alamin hudu الحمد لله رب العالمين شدة هكذا كأوكا الرحمن الرحيم شما هكذا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ana bambantawa to shi yasa galibi kuma mai sita harakat mutum bai iya karanta mutane shi cikin kiyamun laili to in ka ce ka karanta da sita harakat ba wanda zai yi ka sallah ba ko ba haka ba sai dai in karatu kaɗan ne za a yi amma dai ka sita harakat abin da akwai wuya kana iya jan dai mai hudu hudu galibi ma in cikin kiyamun laili ne ga ramadan dai suka ja bibiyu kawai to kaga sai mutane suna jin nishadin binka amma in irin wannan karatu zaka yi mai shidda shidda to ina baka shawara sai ka dan takaita abin da za a karanta in wancan ya karanta izu biyar to kai cikin sallah ka karanta izu daya yadda za a samu lokacin izu daya amma in ka ce irin yadda wancan yake karanta kai ba ka zaka ci karantawa za a samu matsaloli masu yawa da haka wannan shine almaddu al'arid lissukun wanda kuma sababinsa ko maddu tabi'i ne in za a tsaya akan shi sai ya canza kuma ana iya samun alif iqab na alif ne khalidun na wawun ne mai sukuni khabir na ya'un ne mai sukuni waɗannan harufan guda uku da ake kira huruful mad ko huruful illa a cikin ilm na annahu da ilm as-sarf to yanzu ina ganin saboda lokaci ya fara karatuwa akwai shirin karatu da zamu yi a wani masallaci ina ganin masallacin kasuwa ake kiran shi za a yi karatu in an jima bayan sallan maghriba duk da yake karatu ne takaitacce sannan kuma akwai karatu da za a yi a nan bayan sallan lisha ko ba haka ba to kenan insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu je mu shirya a yi wancan karatun ko da 'yan mintuttuka sannan kuma bayan sallar isha insha Allah akwai darasi da za a yi a wannan wato masallacin bi iznillahi ta'ala bayan sallar isha zuwa na san karfe tara ko tara da 'yan mintuttuka abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh